أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم alhamdulillah muna gode wa Allah da ya kawo mu wannan rana ta laraba ko talata ya kawo mu wannan rana ta talata wanda take sha ishirin da uku ga watan ramadan alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ranar ishirin da nawa da takwas ishirin da takwas ga watan biyar 2019 mun gode wa Allah bisa ni'imar ruwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu Allah ya sa mu samu damuna mai albarka albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba tafsirin mu a suratul an'am har yanzu dai mun taso daga aya ta ɗari da hamsin da ɗaya mun doshi ɗari da sittin da biyar Allah ya sa mu dace.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين فرقوا دينهم كاغوان لفك لرب الدين سوء وكانوا شيئا سكزمنتو ليشي ليشي ɓangare-ɓangare ƙungiya-ƙungiya wato kamar yahudawa da suka kaskasu kashi saba'in da ɗaya da nasarar da suka kaskasu kashi saba'in da biyu to har ma da musulmin da suka kaskasu kashi saba'in da uku lasta minhum fi shay'in ba ka cikin al'amarin su kai ba ɗan ƙungiya ba ne ba ruwanka da ƙungiyanci ba ruwanka da reshe-reshen addini addini dai inna dina inda lahi al'islam innama amruhum ma al'amarinsu ilallahi zuwa ga Allah ne shi zai jibanta al'amarinsu wanda suka yi daidai ya saka musu wanda suka yi kuskure su kuma ya hukunta su bisa kuskurensu sun mai nadda ya sannan ya nuna ya ba su labari wato ya ba su sakamako bi ma'amilu na aikin da suka yi wato wanda ya zo da shi ne malam ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
واتو ساكمكن ذا أمسن كينان shine wato mai tafsiri irin da malam masallaci cewa wanda ya yi kyakkyawa a saka masa goma wanda ya mummuna a saka masa ɗaya shine Allah subhanahu wata'ala ya ce man ja'a bil hasanati wanda ya zo da kyakkyawan aiki falahu ashru amsalha zai samu wato ninkinta goma haka Allah subhanahu wata'ala ya alƙawari wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su ana sata musu kyakkyawan aikinsu da ninka musu shi sau goma wa man ja'a bi sayyi'ati wanda aikata mummuna fala yujza illa mithlaha ba wani sakamakon da za a masa sai daidai gwargwadon laifinsa wato kuma ma sura kibu da atidu suna da adalci cewa idan shi mai rubutu na bangaren dama mai rubuta kyawawan ayyuka kai kyakkyawan aiki sai maza sai ya rubuta goma lada goma idan kai mummunan aiki shi na hagu sai ya shawarci na dama ya ce to ka gafa abin da ya rubuta sai ce a ka jira dai ka jira mai yiwa ya zo ya tuba haka zai ta lallabin cewa ka jira mai yiwa ya istighfari ya tuba zuwa ga Allah saboda kar ma ka bata lokacin ka in ka rubuta kuma istighfari sai ka goge dan haka ka bari to haka zai yi har sai lokacin da mutum aka yanke kaunan zai yi istighfari a wannan rana akan wannan laifi da yayi to sai a rubuta masa kuma guda ɗaya za a rubuta masa shine manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailun kai sai ya tabbata ga wanda ɗai ɗai ɗinsa ya rinjayi goma gomansa ana rubuta goma ana rubuta ɗaya ana rubuta goma ana rubuta ɗaya wai har ɗai ɗayan ne suka zo suka wuce goma goman kan nan to ai matsala ta matsala ta samu al'amari ya lalace wahum la yadlamun su bayan Allah Allah baya zalunta sai rubuta musu laifin da basu yi ba na'am قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل كتير مثل إنني ني هداني ربي وبنجد ما ياشر يدني إلى صراط مستقيم زوا تفرتي ونديك مديديتي menene tafarkin madaidaicin dinan addini qayyiman wanda yake na kwarai wanda yake a kan hanya madaidaiciya millata ibrahima addinin annabi ibrahim hanifan wanda ya karkace ga barin dukkan wasu addinai wanda aka yi kafinci wa ma kana min mushrikina shi annabi ibrahim bai zama cikin mushrikai ba in haka kai ma akan addinin sa kake addini ne wanda bai yarda da shirka ba na'am قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل كذا من كتير إن صلاتي نيدي صلاتا دنك بوتا أبنجلي لإتا ونسكي da yanke-yanke na na ibada duk dabbobi da nake yankawa lahiya ne ko suna ne ko wani abu na sadaka na'am wa mahayaya da rayuwata ga baki ɗaya abin da nayi a cikinta wa mamati da mutuwata duka na tattara su na damƙa su na fawwada su lillahi da Allah rabbil alamin ubangijin talibai duka waɗannan ni Allah ne na sa a gaba a cikin waɗannan hidimomi ba ruwana da wani abun bauta wanda ba shi ba shi ne zan nemi lafiya a gurinsa shi ne zan nemi waraka a gunsa shi ne zan nemi a ya karɓar ibada a gurinsa don ya gamsu da ibada nake yi ba don wani ya ce ya gamsu ba to a irin nan wuraren wurin zaniya ne na wanda ba su da jagora a addini cewa Allah subhanahu wata'ala cewa da ibadanka da rayuwanka da mutuwanka ga Allah ka dogara to wannan ana nufin baka da wani wanda ka yadda shi ne mai tasarrufi a cikin rayuwar na haƙiƙa mai baka ci mai baka sha wanda shi ya halitce ka ya baka hanyar da za ka ci da za ka sha wannan bai hana dan ka je wajen wani ya taimake ka ba zai sa ka ce ka je ka yi kafirci ka baka dogara ga Allah ba ka je ka dogara da wani wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi samu ikon ya amfani dan uwansa ya amfane shi dan haka a rayuwa wane ya taimake ka wane ya maka kaza wane ka kama kafar sai ya maka hanya zuwa ga samun kaza ko wane ya ɗauki nauyinka a kan kaza ko kuma baka da lafiya ka kai wajen likita ya duba ka ko ka sha magani ko ka sa magani a ciwo ko ka tashi ka yi gwagwarmaya don ka samu arziki ko don ka samu ilimi ko don ka samu wani abu dai duka wannan baya tashin mutum daga wannan aya. wannan aya ita tana maganan tauhidi ka ji a zuciyanka cewa Allah ne kaɗai ne yi ko da wani ya baka ko sababi ne Allah ya sanya shi sababi ne ko da wani ya cutar da kai to Allah ya sanya shi sababi ne yawwa duk abin da ka samu ma Allah ne ya kawo sababi abin da ya zo yi dalilin zuwan abin gurinka sababi ne amma asalin ne azurta na hakika a tauhidinka to shine Allah subhanahu wa ta'ala babu kuma cewa a'a wane ne yake yi yana yake taimakawa Allah abin ya yi a'a babu wannan to wannan kuma shine hada da matsayin kafirai nan kuma babin tawassuli ya shigo dan ka ce Allah kake roƙo annabi yayi kaza ko annabi ya zama wasiɗa akan ka zuwa ga abu kaza ko wani bawan Allah zaɓaɓɓe wannan ba wai ka mai da wannan din kaman yanda gunki ya zama ba yanda wasu masu kuɗin tunani suke tunani ai Allah ne ta ce ba wancan din ba su sun ce ma na abuduhu mu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa saboda haka su suna bautan wayannan abubuwa a wasu sun yi ta kawo a a wasu na ce ya shehu ya menene to alal haƙiƙa dai wannan in ma ka same shi galibi za ka samu ba daga wurin malamai ba ne mafi yawanci daga wajen wasu irin dai bitan ne ba su ba fahimci al'amari sosai ba ba za ka samu wani shehin malami na ɗariƙa ya zo zai faɗi ya ce shehu su jalo sai dai ka ga mutumin ƙauye ya yi wannan yawwa ko da yake wannan ma in an zurfafa bincike ba zai zamanto irin wancan ɗin da suke ƙoƙarin su ce ba to amma dai tunda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addinin musulunci ya nuna cewa ga kalman da ya kamata ka faɗa to bai hallata ba ka kauce ma wannan kalma zuwa wata kalma allazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma in ka samu har mutanen kawai da zaka je mace abinci ya faɗi take Musa ya faɗi ita wannan kawai wai kakanta ne tana wasa da shi ko ba haka ba ko ta kira Musa ko ta kira wane ne wannan ba layin tauhidi bane layi ne dai na irin dai wani al'ada wanda kaman dai waiwai wasa wanda kuma shi wannan musulunci baya da hannu a cikin sa musulunci bai umarni da wannan ba saboda haka abinda wasu suke ta kokarin yadawa sai ai yan dariƙa sun bar Allah sun kama shehu in wani abu ya same su sai shehu in menene to gaskiya shi da shehu bai umarni da wannan ba kuma dukkan malamin kirki na ɗariƙa ba su taɓa cewa da abin da za ka faɗa ba inda aka rubuta wannan in kuma akwai wani ya kawo mana mu gani duk littattafan ɗariƙa ba inda aka ce in wani abu ya same ka ka ce shehu ko ka ce annabi ko ka ce kaza babu inda aka rubuta wani ra'ayi ne na wasu wanda kuma baya da alaƙa da ɗariƙa ba ɗariƙa ne ta ɗora musu wannan in ma suna ɗariƙa su kai wannan sun yi ne don ra'ayin kansu kuma a ƙa'ida ta tafiyan ɗariƙar tijjaniya babu inda aka rubuta cewa haka ya kamata mutum ba inda su masu ɗariƙa suka ce in za ka faɗi ka kira ni ko wani abu ya same ka ka kira ni amma idan an ce za a zurfafa bincike a yi zurfi wajen maganan babu tawassuli idan to inna mal a'malu bin niyyati wa inna ma li kulli imri'in ma nawa ba za mu dai ba za mu kai ga mutum wanda ya wannan yayi shirka ba sai dai in shi da kansa ya nuna cewa ba da Allah ya dogara ba ya dogara da wani daban na'am saboda wasu suna mafi suna amfani da wannan gaba sosai wajen shigo da mutane cikin aqidan iyayya da waliyan Allah kuma muna nasiha wa duk wanda yake tafiyan alullahi to tunda baya jin malaman sa magabata ko shehunansa suna yi sai ya nisanci irin wannan na'am
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له ni Allah subhanahu wata'ala shine na fawwada masa dukkan al'amarina babu wani abokin tarayya a gare shi wa bi zalika umirtu kuma abinda aka ce min kenan abinda Allah ya umurce ni kenan cewa kar in tara wani da shi shi zan mallaka dukkan al'amarina in mai dukkan damuwoyina zuwa gare shi wa ana awwalul muslimina ni ne kuma farkon masu miƙa wuya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون in ka ce musu a gairar lahi yanzu wani Allah abdi zan nema rabban a matsayin Ubangiji wa huwa rabbu kulli shay'in kuma na san shine ubangijin dukkan komai in bar shi in je in kira wani wala ta kasubu kullu nafsin kuma na san babu abin da wata rai za ta ɗauka na laifi illa alaiha sai dai laifin ya komo kanta wai duk rikicin da ake yi na rayuwa da duk gwagwarmayan da ake yi da musayya da gardama da me ce ka yi da me ce ka bari da me yin kaza duka fa babu wani wanda shi ne zai tsaya maka idan mutum ya ruɗe ka ka shiga mummunan layi ba zai tsaya maka a gurin Allah ba kowa yana ji da kansa ne wala ta kutubu kullu nafsin illa alaiha duk abin da kai to sakamakon abin da ka aikata kai ne an sarabul ga abu kai za ka je Allah ya kai kaɗanka ba zai kai kirawa ne ba babu sai dai kai to yanzu ni na taurari wanda zai karkatar da ni bayan na san ni kaɗai zan amsa tambayoyina a gaban ubangiji wala ta zira waziratun wuzura uwa ga shi wata rai ba ta ɗaukan laifin wata in an je filin kiyama sai da in kaga an hukunta wani to an hukunta shi saboda da ya batar da kai ne to batar da kai shi ne zunubinsa amma ba za a ce to tun da ya batar da kai to zunubin na kanka ba a ko a lahira za a yi hukunci akan wani ya batar da kai sai dai Allah ya masa hukunci akan shi ya yi zunubi na ɓar da mutane shi ma a hukunta shi akan batar da mutane amma kai da ka bi shi kaɓatan ba za a ce bari a ɗauki laifin a ɗora musu ba ga shi nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa roƙo ma suka yi ɗan wuta ko cewa wa'annan su ne suka ɓatar da mu ka ƙara musu azaba ninki sai Allah ya ce tambayar ma sun ja wa kanku kowa na ƙara masa mai fasu shi wannan ya yarda da azabanta yana wuta ya yarda da azabanta cewa lallai wannan ya ja masa alaka azaba tana tare da shi to amma ga wanda ya ɓadda shi don haka ya ubangiji shi kan namu ya zama daidai ka ninka masa naka to a maimakon a ce an ninka masa ka to kai da shi duk an ƙara ninka musu to ka gani Allah ya tsare mu kuma ila rabbikum marji'ukum sannan makoman ku zuwa ga ubangijin ku ne fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tastalihun ya muku sakamako da abin da kuke saɓani a kansa yadda kuka kafa kanku ƙungiya ƙungiya kuke rikici kuke saɓani don an je wurin Allah shi ne zai yi maganin wannan rikicin ku da saɓanin
وهو الذي جعلكم كلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف شين يسنياكم مميا أبايان أساس الأرض أبايان أساس خلائف الأرض مميا بايان أساس wannan al'umma ta wuce wannan al'umma ta maye mata wannan al'umma ta mutu wuce wannan al'umma ta zo ta maye mata ko kuma in ya halakar da wannan al'umma ya kawo wannan ta mai masa duk dai ko kuma zamani karni ya wuce wani karni ya zo bayansa warafa abu abu kun fauka ba abin daraja ya ɗaukaka sashen ku a kan sashe darajoji saboda haka in kana da sanin Allah ba ka wani hange da damuwa cewa me yasa wane ya zama kaza ko wane bai zama kaza ba idan Allah ya haɗa ka da wannan to ka haɗu da wahala kamar yadda shehu radiyallahu anhu ya faɗa mu'anadatul aqdari jahalun wa tusubi wa lam yanfa an turra wa hil wa hil qalbu menene na manta ƙarisa wa hil menene wa hil qalbu menene na manta ƙarisa to mu'anadatul aqdari jayayya da qaddara shehu yake jahalun jahilci ne wa tusubi kuma wahalar da kai za ta yi walan yanfa an durran ba zai amfani kowa da yin wannan ba wahil aqalu tujib yawa shine shine zaman tadi wahil aqalu tujib wannan ma ta ita take raba mutum da hankalinsa jayayya da kaddara jahilci wata tujib kuma tana wahalar da kai ne ba kaddara ba tun za ta yi ba kai ne za ta yi ta wahalar ka walan yanfa an durran ba kuma zai amfani kowa ba dukkan kuma wanda jayayyanku da kaddara zai amfane shi wahil aqal hujjat tana raba ta ma da hankalinka ne ka zama wani wani garma garma kullum ka da me yasa baka zama kaza ba ko me yasa wani ya zama kaza ya za a yi insulin fita ko ta hanyar sihiri ko kulle kulle ko menene dan ya rasa hankali ilimin sa ko ya rasa kudin sa ko ya rasa darajar sa ko ya rasa iyalin sa ko ka ga ma hukunci ko ka ga to shine yau yace jahilci ne kuma wahalar da kai to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat shi ya dauka sashen ko akan sashe darajoji masu yawa idan kaga Allah ya dauka wani daraja kawai ka hakura hukuncin Allah ne kowa ba iya wuce iya inda Allah subhanahu wata'ala ya niyya ya ajiye shi shine alafa bayna ahwalikum Allah ya saka tsakanin halayen ku bil gina wal faqr wajen wadata da talauci an haife ku tare wannan ya fi ku kuɗi uwar ku ɗaya uban ku ko yaya aka yi uwan mu ɗaya fa uwan mu ɗaya uban mu ɗaya fa to haka Allah ya yi ka haƙura kawai ka yadda Allah ne ya ce ka yi to shi ne ƙaramin mu ha mun da in muna neman kuɗi kafin a haife shi a to haka Allah ya dai kawai ka haƙura wal ilmu wal jahl to yaushe ma wani yake ga makaranta ne sai da fa muka gama mun zauna a tsangaya kaɗa mun zauna a tsangaya muka zauna a makaranta muka sai da mun gama muka dawo fa sai dai makaranta wai yau ya zo yana ta ya jima haka Allah ya yi haka Allah subhanahu wa ta'ala kai shi ya buɗa masa basira dan da nan ya kai ni ga inda yake so ya kai shi kai kuma bai kai ka wurin ba don haka kai hakuri kawai kuma ba zai canja ba fa ka miƙa wuyan ma ya fi maka alheri ku zauna lafiya akan kuma ka yi ta ƙasa kullum daɗa ƙasa kake yi kuma kana jayayyar ne kana da ɗayin ƙasa ya ɗaga sashen kukan sashe kenan yace wajen ilimi da jahilci wal quwa wa ba'd aka yi wani ƙarfa aka yi wani rarrauna yaya wani zai kada ni to haka Allah ya yi wa gair zalika da wani wannan mimma wa qafihi tafdilu bayna al-ibad daga abinda Allah ya aukar da fifi ku tsakanin bayi a ciki to Allah ya daga sakin ku darajatin darajoji to me yasa Allah ya haka jarabawa ce li yabluwakum fi ma atakum dan ya jarabe ku cikin abin da ya baku kai wanda ya baka Allah ya jarabe kai da zaka gode ko kuma za ka raina in an ce kana da kuɗi miloniya ne kake ina muke da kuɗi mu ba mu da komai in ka kusanta da ɗan waje ka gode iya inda Allah subhanahu wata'ala ya baka ko ba an ce annabi Musa da yace rabbi arini anzuru ilayka ma wasu malamai sai tawili cewa ya nemi mukamin manzon Allah wani sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ce ya Musa in disa kai tuka alal nasi bi risalati wa bi kalami fa qul ma ataituka iya ka tsaya a nan da kullum da shi wa iya abinda na baka nan ka ka yarda ka ka bursu ka tsaya a nan ka gode wa Allah magana ru'ya ba naka bane na'am to haka Allah subhanahu wataala yayi ne ya bulo kun dan ya jarabe bai ku fi ma ata ku cikin abin da ya baku kuma har yanzu kuma ya jarabe ku ya ga waye ne yin alheri da abin ko waye ne ruwa wane ne wanda zai bi Allah da abun wane ne kuma zai samu daga ya samu za a ga sharholiya da yakenci da fasikanci ƙarfin lafiya wani ya samu shi kenan ya samu fasikanci kenan dan yana da ƙarfin lafiya ƙarfin kuɗi ya rinka shige da fice yana aikata alfasha to kaga wannan ma jaraba ne dukiya ta zama ta jaraba har malam namu yana cewa mafi yawanci ba a cika cin jarrabawan yalwa ba mafi yawanci jarrabawan musifa ce aka fi gane alhali yalwan musiba ne kuɗin musiba ne ilimi musiba ne mulki musiba ne jarabawa ne daga Allah wanda ya kamata ka yi ƙoƙari ka ci wannan jarabawa to amma lokacin da ka samu kuɗi wata ta kai Allah ya jarabe mu ba ko ba haka ba yanzu ka je ka samu wanda ya ci zaɓe yake jaraba wanda Allah ya maka ke nan sai ce kaga haka ba alhali kuma jaraba ne Allah ya baki ko ko a naɗa mutum sarauta da yake fito ba ni Allah ya jarabe ka in dai ba wai wani ilimi ne mai hankali ba ba zai man kallon kirki to kuma wannan jaraba ne dan haka shi yasa ba a cika cin wannan jarabawan ba aka fi cin jarabawan ciwo idan ciwo ne jarabawan da Allah maka kenan Allah ya yi wallahi jarabawa ne jarabawa da Allah ya maka kenan abu kaza na kama dukiyanka ya lalace wallahi Allah ya sa a ci jarabawa Allah ya ishe ka ga ya yarda to irin wannan to saboda haka Allah ya ce liyabluwakum duka jarabawa ne darajatin din ma liyabluwakum dan ya jarrabe ku shi kuma mara shi fa shi ma jarabawa ne ga rashin ga rashin rashin tawakkali rashin yadda da hukuncin Allah kaga ai wani ne ya nuna sanadi na tsiyaci wani ne ya gaba gaba ga fahimta ga rashin fahimta ga kuma dangana abu ga bayan Allah ai wani ne ya dace sai mun kwakwalwa ya bi ta wuri kaza ta wuri kaza kusan kuma yanzu wannan yana ta yaduwa cikin mutane na rabbaka lalle ubangijin ka sari'ul iqabi mai gaggawan azaba ne ga wanda ya saba maka wa innahu sandai shi la gafurun wallahi mai gafara ne rahimun mai jin kai ne ga wanda ya bi shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في فتنك عوج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين
suratul araf wannan sura ana santa da suratul araf makiyatin ta sauka makka wa ayata ayin ayinta ni atani wa sittu eh 206 wa suratul araf tana daga cikin sura surori masu tsawo a alqur'ani ah wadda ta sauka a makka ne ita ce farkon sura da ta zo ta yi magana dalla dalla game da kissar annabawa in ka dauko daga daga bakara ba su wanda aka samu wanda ta yi dalla-dalla game da sha'anin istoshin annabawa kamanta sauran dai sun zo jifa-jifa kuma ta dogar ta tattara ne akan kira zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da tabbatar da cewa za a yi tashin alƙiyama a yi hisabi da kuma tabbatar da wahayi daga Allah ne da manzancin da aka yi wa manzanni suran mai karinci ta fara ayoyinta kamar yadda ayoyin ayan wato ayoyi da yawa alqur'ani ko kuma surori da yawa alqur'ani suka fara masu huruful muqatta a ta tabbatar cewa qur'ani wata mu'jiza ce madawwamiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta tabbatar cewa wannan alqur'ani ni'ima ne daga Allah bisa dan adam gabaki daya jinsin dan adam don haka ya kamata su yi riko da shi su yi riko da shiryarwarsa da ganarwansa don su rabbanta da wannan arziki da Allah ya kawo musu don in ba su yi aiki da wannan shiryarwan ba to ba za su shirya wannan wato shiryarwan da Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu ba za su samu wannan ni'iman da Allah ya saukar musu a tun daga farko suran ta fara du ta fara waiwayo da mutane zuwa ga yanda Allah ya halicci babanmu annabi Adam shi kadai ba tare da uba ba ba tare da uwa ba yanda Allah ya girmama jinsin ɗan adam ya sanya shi ba kaman sauran halittu ba ya sa mala'iku su yi masa sujada wa kakan ɗan adam kenan annabi adam sannan kuma suran ta gargaɗe mu game da sauraron duk wani abin da ke kan ya rero ya kawo mana ta hanyar yadda ta gaya mana da fa yanda shi ke ɗan ya yi da kakanmu annabi adam har muka sauko duniya duk wannan dan mu gane cewa matsayin mu ne ya adamu inna haza aduwwun laka wa lizawjika ko to gashi kuma muna ji baki din ba yayi masa makarkashiya yasa ma aka sa shi a aljanna ai ba aljanna ne mazaunin sa ba Allah ya riga ya gaya masa ba aljanna da ka zauna ba to sai aka sa shi a aljanna kaga da sake Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai sa shi khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa tun farkon kafin ya yi halittar ma ya ce zan sa khalifa a bayan ƙasa to amma kuma gashi an yi khalifa kuma an sa shi a aljanna malamai suka ce akwai fa'idodi da yawa a nan na ɗaya wanda ya ɗanɗana test na daɗi ya fi burin komawa zuwa ga jin wannan daɗin a kan wanda bai ɗanɗana ba kamar kai ne yanzu ana ce maka za a kai ka naikon noga a rinka baka abinci mai daɗi kuma da ma ka saba cin kukan ka da miyar kuɓewanka da sauran baka taɓa ɗanɗana wannan ba kaga wani burin ka zuwa can baya da yawa amma da a ce an kai ka ne aka ce to ga nan dindindin iya zaman ka da iyalinka ka zauna a naifin noga ka fara kan shagali kana abubuwa sai matsala ta faru sai aka koro ka bauchi aka kawo an kawo ka wani ƙauye aka ajiye ka a wani gidan da babu ko janareta kuma babu fanka shi nan kana ta tuba aka ce to ka dai yi kokari kai ta kokari in dai muka ga aikin ka ya gyaru halin ka yayi kyau to ai za a mai da kai amma wannan sai ya danganta da irin rayuwar da kai tukunna to yaya za ka yi aikin zai daidai da wanda ake ce masa za a ba shi to kaga wannan shi ne mai baban mu kakan mu annabi adam ya shiga aljanna ya ci itaciya ya ji daɗin abubuwan ya ga abubuwa mu ma mun san testin ta hanyar sa kai yanzu kana da testing shi yasa Allah ke gaya ma irin abubuwan da suke na aljanna masu daɗi amma kai ko da baka taɓa ci ba in an faɗa sai ka ji kana jin testing saboda mai kiwon can test da annabi Adamu ya ɗanɗano ka ji a bayansa lokacin kana cikin kana cikin bayansa ka ji wannan testing kake burin komawa zuwa ga wannan testing kuma ma malamai masu bincike sun ce duk wannan gine-gine da ake yi da ƙawace-ƙawace da kayayyakin abinci na gwaninta a duniya duka wancan test da muka taɓa ji muka gani muka ji a bayan kakanmu annabi adam shi ne muke ta ƙoƙarin mu kwaikwayi wannan test ɗin don mun san daɗi amma da a ce kwata kwata ba mu taɓa shuɗewa ta kan wannan layin ba to kwata kwata ba za mu yi tunanin irin waɗannan abubuwa wallahu alam wasu kuma suka ce a'a kai dai da yake an faɗi sifan aljanna ne dan adam ne ya sifan a cikin qur'ani shi ne yanzu yana ta tunani ya zai na marika masufa da rabiyar mamsufa ya zai irin waɗannan abubuwa wannan kuma duka tunani ne na na na dan adam to amma dai abin da ake nuna mana cewa annabi adam an sa shi aljanna ne saboda a nuna masa makiyinsa shine shaytan iblis shine ya zama shaytan ne dalilin fitowarsa daga aljanna zuwa duniya to aka ce to ka gani wannan makiyinka ne ga ni'imar da kake ciki ya fitar da kai saboda haka yi kokari kai aikin da zai mai da kai cikin ni'imar ka da ya rabo ka da ita tuntun to Allah subhanahu wataala yayi bayani irin tarorin da ke danye wa kakan mu annabi Adam har ya fitar da shi kuma gashi kuma ya biyo ƴaƴansa ya ce sai na halakar da su duk zuriyarsa zan halakar da su tunda ni ma ka kore ni eh fala tudu aktharuhum shakirin mafi yawancin su ba ka samu masu tsammin su a matsayin masu godiya gare ka ba ni'iman da ka musu za su mutu da sannan shi yasa Allah subhanahu wataala ya ambata mana kisan annabi Adam da yanda aka fito da shi daga aljanna da yanda ya fado ya fado ƙasa don a nuna mana mu yi kokuwa tsakanin alheri da sharri mu raba kanmu da sharri mu yi kokuwa tsakanin gaskiya da ƙarya mu raba kanmu da ƙarya sannan Allah subhanahu wataala a cikin wannan sura ya fi kira annabi Adamu a wurare da dama, ya Adamu, ya Adamu, ya Adamu, har ya zo ya kira shi da sunan, ya kira mu da sunan kakanmu ya ce, ya bani Adamu. To, duka irin waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya yi ne saboda tausaya mana da jan hankalinmu, mu komo zuwa ga wato shiryarmu. Suran ta kawo filin kiyama sai mana bayanin irin abubuwan da za su faru a filin kiyama wanda har za a samu ƙungiyoyi kamar uku a filin kiyama akwai waɗanda suke ‘yan aljanna akwai waɗanda suke ‘yan wuta akwai wasu kuma ‘yan jira to ‘yan jiran nan su ne ake ce musu ‘yan katangar la'arafi to shi yasa ma aka ɗauki suran gabaki ɗaya aka ba ta suna suratul a arafi wanda an ce duk cikin qur'ani babu inda aka kawo wannan sai a cikin ita wannan sura din na maganan katangar la'arai na'am sannan a cikin suran har yanzu an yi maganan yan aljanna da yan wuta da yadda kowanne yake tattaunawa akan abin da ya zo ya samu yadda kuma wannan yake dariyan ƙeta a wannan ɗan aljanna suna dariyan ƙeta mai yan wuta bisa abin da suka samu kansu a ciki sannan kuma ta yi bayanin ta yin aljanna ana gane su ta hanyar fuskokinsu na haske don wuta kuma fuskokinsu baƙi ƙirin ne cikinta tana cike da kistoci na annabawa kamar annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu da annabi lutu da annabi shu'aibu da annabi musa ta yi bayanin su dalla dalla da gwagwarmayan da suka yi da kafirin zamani sannan turan ta yi magana har yanzu akan lalacewar malami idan malami ya lalace to yakan zama mafi muni akan dabba inda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta wani malamin da ya lalace da kare wanda har ma ya fi kare muni saboda ya ƙi amfani da iliminsa ya biye makwaɗayi ya saƙa wa annabin zamaninsa har ya ninke cutar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaskasar da shi wannan dai a taƙaice shi ne abin da suratul araf ta kunsa Allah ya samu amfana da abin da yake cikinta Allah ya samu alsu da wa'azozin da suke cikinta bismillahir rahmanir rahim surar ta fara da huruful muqatta'a wanda tunda muka taso daga suran baqara ba mu sake samun wata sura mai huruful muqatta'a ba sai ita to ita kuma ta zo da tsari akan abin da yake cikin suratul baqara saboda suratul baqara tana da alif lam mim to amma wannan sai aka ƙara masa sad saboda ta alif lam mim sad wayannan huruful muqatta'a suna da fassarori daban-daban a wanda kowa malamai suna ta fassarori da yawa a kan wannan sai alifu Allahu ko ana Allahu lamu la ilaha illa ana mimu Muhammadu Rasulullah suna faɗin abubuwa iri iri to amma dai ƙarshe abin da suke cewa sai su ce Allahu alam bi muradihi bi zalika dan haka abin da malaman tafsiri suka tace a cikin wannan huruf din suka ce dai abin da ake nufi ga alifu harafi ne lamu harafi ne mimu harafi ne swadu harafi ne in ma kafu da ha'u ne da swadu duka harufa ne ga sunan huruful hija ko larabawa kun iya construction na sentence da construction na kalma ku har hada ku ma ku yi littafin ku irin alqur'ani in kun ce muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kirkiro shi ko ma ku haɗa naku ku yi to mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan wannan kitabun wannan littafi ne unzila ilaika wanda aka saukar maka daga Allah subhanahu wata'ala fala yakun fi sadrika harajun minhu kada wani tashin hankali ya same ka a kirjinka saboda wannan alqur'ani don wani ya zo yana maka injili yana tukanka kar ma ka tada hankalinka wai ka shiga cikin damuwa saboda wannan injilin ko ka shiga cikin damuwa saboda aikin da aka saka ba su karba ba ba ka da matsala ko su karba ko ba su karba ba kai ba za ka yi laifi a gurin Allah ba ya rasulullah sai dai naka kawai ka faɗa Allah subhanahu wata'ala ya ce lutun zira bihi kawai mun baka shi ne don ka yi gargaɗi da in ka yi gargaɗi ka gama naka wa zikira wa'azi ne lil mu'minina ga wanda Allah ya nufe su yi imani in sun ji sai su karba
ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun ittabi'u bima unzila ilaykum abin da aka saukar muku min rabbikum daga ubangijinku wala tattabi'u karku bi awliya wasu abubuwan jikanta min dunihi koma bayan Allah wanda za su raba ku da Allah kaman gumaka kaman malaman wato banza irin na fada na na na na na na na na fadanni da ruhubanawa masu raba mutane da shari'ar Allah su haɗa su da wata shari'a wato kullum matsalar take samun wasu shine kalma ba sa iya bambanta kalma guda ɗaya daga inda aka ce auliya a ba mu ba ba shi bane wani mai tafsiri yana zuwa da ce to ku bi wani wali yayi saboda jasinci da duhun kai da kar ku bi wasu wali yayi gashi nan Allah ya ce la tatazu min duni auliya to in ka zo ka tambaye shi malam auliya annan fa Allah ya kawo su da yawa ga nan ya ce la tatazu min duni auliya ga Allah yana cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to ana warware juna ne can an ce akwai awliya ayi ayi koyi da su nan kuma an ce ga awliya kar ayi koyi da su to haka in mutum mai hankali ne ya kamata in ya ji kalma ba wai kawai kalman da gaji ta shike nan abu ɗaya take nufi ba sunanta auliya a jam'i ne wancan ma auliya auliya ne jam'i ne ko amma wannan tana nufin min duni kaga an ce ma auliya din min duni ai wannan auliya shaytani ko ba haka ba inda an ce auliya tunda an ce min duni wanda suke sabanin Allah kai ka san ba irin wanda ya kamata a yi bane can kuma an ce ala inna awliya Allah an yi ibafar su zuwa ga Allah wayannan kuma an kore su daga jikin Allah to da gani ka san wayannan akwai su wayancan ma akwai su wayannan wanda wanda wanda aka ce min dunihin nan gumaka ne kafirai ne makiya Allah ne masu batar da mutane ne masu karya shari'ar Allah ne masu rubuza ta in an ce kuma awliya Allah ka san wayannan mutanen Allah ne kuma Allah da yake la ta zubi min duni awliya ko kuma yace ga yanda wayannan awliya din suke ya bada tafsirin su a cikin hadisi kudusi ko a cikin hadisi kudusi ya bada tafsirin ko da yake a cikin ayan mata dan fito da alama ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun yaya ake gane awliya Allah alladheena amanu wa kanu yattaqun dan haka duk wanda ya da awan ba gaishe da imani ba ba gaishe da takawa ba wannan ba layin auliya ullahi yayi ba lahumul bushra yana yafi dunya ya karyata wanda yace ba sa sanin kansu ba wanda ya san tun daga shi an ce lahumul bushra tun a cikin hayatin dunya wannan bushra kuma shine su karamomin da suke da shi su wasu abubuwa makabancin wannan to sunna kuma in kitaban wa sunnati ya tabbata akwai wali na auliya urrahman tun da gashi sunna hadisi sahihi wanda muslim ya ruwaito wanda yake nuna man adali waliyan kudusi ne daga ubangiji wanda bai gaba da waliyina faqad azantuhu bil harbi ashe ana nuna kasoci tunda ashe karka yi gaba da shi ashe akwai wa'annan mutanen ba ba ba ba wai haka kawai ne muka kama su muka ce muna son su ba umurni ne muka samu cewa mu so su man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بشيء هب إلي مفترضه عليه هذا أنا أنونا من أشيء ولين الله إن دي نجس يعني فرليس كل باب فاكي da haka duk wanda ya zo ce maka layin wani ya dauka yake maka kabar wasu farillai to wannan layin shaidanu ya dauka wancan auliya wa shaidani ya dauka ba auliya wa rahmani ba don shi kan babu ma ta karaba ilayya abdi bi shirin habba ilayya mautu mautu alayhi to wala yazalu abdi kuma ya taqarrabu ilayya jinna wajili shine abinda wayansu suke cewa bid'a ne bayan farilla ba da farilla za ka zama waliyin Allah ba farilla ita ce tushe dole ne ka yi ta tukunna ka shiga hanyar bayan Allah amma in kana son ka samu ɗaukaka har ka zama waliyin lahi to fa sai ka zama ka taqarrabu ilai ila lahi bin nawafil nawafilin nan kuma su ne ƙare-ƙare ƙare-ƙare amma ba irin na bid'a ba ƙare-ƙare irin na ibada كل تسبيحة صدقة كل تعميرة صدقة الأمر بالمعروف صدقة النهي عن المنكر المنكر صدقة لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله إني لأسف لأسف الله في اليوم سبعين مرة هو مئة مرة في أسكم رواية هو كل تسبيحة صدقة كل تعليل صدقة كل تعميرة صدقة قال سنن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة وإنك تترى قوة ولي الله شيء إذا مك إلو وإنك تجسي شيء kowa da adadin da zai baka kuma adadin nan shi ma ba bid'a bane mafi yawanci in ya ce maka kai ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ni da zanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yawm mi'ata marra in ya ce kai ɗari na la ilaha illallah man qala la ilaha illallah wa da la sharika lahu mi'ata marra kaga shi ma ɗarin nan aje bakin irwa akai ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu ya ce kai salati ɗari to ai salatin ma ɗarin ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka samu man salla alaihi wa idata sallallahu alaihi biha ashara wa man salla alaihi ashara sallallahu alaihi biha mi'a Allah ma na yin ɗari wa man salla alaihi mi'a kaga ma ya ce kai ɗarin to kaga duk wani adadi kowa da irin wanda zai yi in saba'in ne wani ya baka in ta saka lahu saba'in marra a ce saba'in yana da muhimmanci shi sa Allah ya kawo shi a cikin Qur'ani cewa inda za a yi saba'in saboda muhimmancin saba'in din har manzo Allah ce da na san na ƙara kanta bayan Allah zai musu gafara da na ƙara a ga to waɗannan to wannan shine yake tabbatar da cewa akwai ɗariƙa wannan shine ɗariƙa a ɗariƙu ma'anahu at-taqarrubu ila Allah bin nawafil kai ka sanci Allah da waɗannan nasirori shi ka shiga ɗariƙa halillah ka shiga ɗariƙullah ɗariƙul rasul sallallahu alaihi wasallam sakamakon yin wannan shigan ka ɗariƙ halillah da yin wannan taqarrub ila Allah bin nawafil me za ka samu sakamakonsa mahabba ita ce kuma alwilayat kubra samun mahabba daga wurin Allah la yazalu abdi taqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbu wanda yake da mahabba zai samu karama shi yasa hatta uhibbu to idan aka ma abban fa sai za ku sun ta san uwal ladhi sama ubihi wa sarul ladhi yusiru yawmul ladhi yubishi ga wa rijluhu allati yamshi ga wa inna sunna ismu khawariqul ada abubuwa wanda za a ga mutum yana yi ba kowa ne zai iya yi ba sai bayan Allah da Allah ya zaba kamar yadda sayyidina Umar ya rasa min bari yake magana da na sahabin sa ana hawanta kamar yadda sayyidina Abubakar ya ce ba ta tana da ciki ya mace za ta aika ko to irin wa'annan su kamar yadda sayyidina Ali ya daga kofan kofan kofan kofan garin Yahudawa wanda sai mutum saba'in ma sun taru su iya daga kamar yadda Sa'ad bin Abi Waqqas yace a Hausa ku babu jirgin ruwa aka taka da kafa tattasa aka wuce to irin wa'annan duka suna ne to kaga wayannan kawariqul ada ne su ake cewa karamat karamomin waliyan Allah duk ba bid'a a cikin sunnan manzon Allah ne jahilai ne suke suka su ba su kai guri ba suna ruda ko kan zuciya yana hana yana sa su ruda har ma ka kai ga Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya baka karban duk abin da ka roƙa shine Allah subhanahu wata'ala ya kawwada maka wasu al'amura shi ne anwa'ul qudra ibnu taymiya ma ya rubuta cewa akwai bayan Allah da Allah yake ba su anwa'ul qudra a cikin al-aqidatul wasiyyah to har shi anwa'ul qudra ma ya faɗa mu mu taɓa cewa wani yana da kudurar Allah amma shi cewa ai qudra ne ma za a ba to shi ne in sa'alani la in sa'alani la udiyanna shi ne anwa'ul qudra ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abaru a bayan Allah ko wanda inda zai rantsa sai Allah ce yau sai an yi kaza zai yi saboda makaminsa a wurin Allah subhanahu wa to wannan shine saboda haka auliya'u a daina hargitsa alqur'ani alqur'ani yana bayani ne dalla dalla nan ya ce auliya a min dunihi min duni la ta min dunihi auliya waliye mutanen da aka dauke su a matsayin masoya da aka jikanta wanda suka saba wa Allah dune kalilan ma tazakkarun wa'azi kadan ne kwarai yake amfani a cikin in dai tunda Allah ya Allah ya riga ya shirya muku bata a zuciyarku wa'azi bai cika shiga ba na'am وكم من قرية أهلكنا فجاءها بعثنا بياتا فجاءها بعثنا بياتا أو هم قائلون وكم من قرية ديوى القرية أهلكناها مكهلكت بإيتا إيه واتو nan ba tambaya ba ne ba kamar wai kan min ƙaryacin a halaka na haka ma ana tambaya ba ne wato ana cewa wannan kamar kan kabariya wato da yawa muka halakar ba wai nawa muka halakar ba ne da yawa muka halakar kamar ta kulu kan mali abin da yana faɗa mai alfiya ko alhariri yana cewa ba alfiya ba ملهة الإعراب أن تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبد معنى أي ملكت مالا كثيرا وملكت إماء كثيرا من كم فيها في كلمة كم نبا استفهامية بتي خبرية كم من قرية ديوا القرية أهلكناها مكهلكت بإيسا وجاءها بأسنا بياتا في عذاب مو أن عذاب يزومت يزومتا da sassafe ko kuma cikin dare auhum qailuna ko yazo musu da rana suna qailuna suna bakin qailuna na rana na'am fama kana da'wahum ja'ahum ba'suna illa an qalu illa an qalu inna kunna zalimin ma kana da awafu babu abin da suke faɗa in ja'ahum ba'asuna lokacin da tsananin azaban mu ya zo mutu ai ba su kiran gumakan su ba su kiran wa'intan auliya da shaytani din illa an qalu cewa suke inna kunna zalimin kawai abin da suke faɗa kenan mu mun yi asara mun zalunci kanmu mun yi asara mun zalunci kanmu na'am
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن تظن ذا متنبي الذين أرسل إليهم وإن دعك أيكا موسى النباوة ميكك أمسى وأنباوة الناس sai mun musu hisabi akan wannan wala nas'alanna al-mursalin sai mun tambayi manzannin masu ma kansu da suka kai sako me aka ce musu yaya suka yi da jama'an su na'am
فلنقصن عليهم به وما كنا غائبين wala naqussanna alaihim sai mun musu bayanin abin da suka yi kowa a gaya masa irin abin da yayi sai an tuna masa irin lokacin da yayi abin da yanayin da yayi abin har ya ya tuna lokacin ya tabbatar cewa yayi dan haka za mu ba su labarin nan da ilmin bisa ilimi ne irin bayanin da ba za ka taɓa shakkar cewa eh lallai ko ka tuna abin ya faru ba Allah ya ce sai mun ba su labarin abin da suka aikata a ilmance wa ma kunna za'idina sufa Allah subhanahu wa ta'ala ce ai ba wai ba ma nan bane lokacin da suke yin abubuwan ai ba ba ma nan bane muna nan a inda duk suke yi muna nan ba ga ibai bane mu na'am والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ibn kasir yace yaqulu shine babban tafsiri ko a wajen wasu to ibn kasir yace yukbiru ta'ala ibadahu ubangiji yana ba wa bayansa labari yawmal qiyamati ranar kiyama bima qalu na duk kalmomin da suka faɗa a inda duk suka faɗe su wa bima amilu da duka ayyukan da suka aikata min qalilin kaɗan ne wa kasirin ko mai yawa ne min dalilin mai girma ne wa hakirin ko ɗan ƙanƙani ne li'annahu ta'ala don Allah shahidun yana halarce ala kulli shay'in bisa dukkan komai ko ina Allah na halarce shahidu ne ba ga'ibu bane la yajibu anhu shay'un babu abinda yake fakuwa ga barin sa saboda shuhudin sa amma shuhudin Allah ba irin shuhudin mu bane yawa naji wani lindadde yana cewa wai yana kan gidan yana nan gidan wana bayan gida kenan yana ina ne wannan shuhudi wannan ja'iru dadde ne bai san me yake yi ba idan an ce abu yana nan a ko ina yana tare da kai sai ya zamanto an rarraba shi gida gida kuma eh yanzu duk inda kake rana tana tare da kai duk ɗakin da ka shiga sai rana hasila rana ya zo ya same ka kuma rana baiwar Allah ce to Allah bai fi ƙarfin haka ba to samman da ƙarshe duk Allah ya ce ne duk rike yake da su damke yake da su a takaitan takaitawan fasara kenan ko wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati madawiyatun bi yaminihi kuma shine Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum duk abin da gani ya tsaya yana raye ne bai wargaje ba ma Allah ne ya sa masa qayyumiyar Allah ne da tsayar da shi saboda haka irin shuhudin Allah ba irin shuhudin makhluki bane wannan wasa da hankali ne raina Allah ne ma ka nuna Allah ta raba shi wai wai yana gida kenan yana daki kaza yana daki wai an masa dai dai wai ya zama miliyan kenan in ji wani wani rotadde wai za a raba Allah miliyoyi kenan an ce yana nan yana nan yana nan yana nan to rana guda nawa ne wata guda nawa ne amma ba a raba ta miliyoyi ba ba rana a bauchi babu a Kano babu a Kaduna, babu a Amerika, babu a Ingila, babu to wannan ma karama ce cikin halittar Allah ya zamanto ba ya ɗaya ce amma tana ko ina cikin jama'a, tana tare da jama'a ko ina, tana halarci a ko ina. To balle Allah wannan aya ce ɗaya daga cikin ayoyin shuhudin Allah subhanahu wataala. Don haka Allah ba wai ya yi ikhtila'i ya cuɗanya da mu, ya shi shiga tsakankanin mu, ya shi shiga ɗakunan mu ba. Wani har bayan gida Allah yana nan to in za ka shiga bayan gidan ba kake neman tsari. in baya jin ta yaya za ka yi neman tsari kar ka kira sunan sun da baya gurin baya jin ita tsutsan da take cikin shadda wa yake rike da ita wa yake ciyar da ita wa yake kula da ita wannan wani jahilci ne mai muni Allah ya sauka to Allah subhanahu wata'ala ya ce wal waznu aw yawma idhin ranan nan al haqq aw gaskiya za a yi ba irin awon ku na duniya ba ka tawaye mutum mudu ka tawaye mutum sikeli ka mai da ka mai da mita ta ragu ka zuba mutum sai su kasa da haka ko ko kuma ka sa ka gwamfasa gindin mudu ko kuma mitan wuta a ja a sa ma kuɗi mai yawa duk wannan dan awon dan adam kenan shi yake awo yayi zalunci amma ranan awo na Allah ne awon ranan awo ne na gaskiya kamar sakulat mawazinuhu wanda ma'aunansa suka yi nauyi suka rinjaya wato kyawawan ayyukan suka zama su suka fi yawa wa ula'ika waɗannan humul muslihuna su ne wanda suka rabbanta Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin su wa man khaffat mawazinu
ومن كفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون wa man khaffat mawazinu wanda ta wanda ta- eh, wato ma'aunan ayyukansa suka suka suka yi kasa- suka yi kasa wato sikelin sa ya zama bai yi nauyi ba to ya zama ya kasa shi kuma Allah na shi aunin sa ba irin awun mu bane ko jarabawan mu bane in ka yi samu koci ka haye ko to ba na Allah 50 da 50 ne 50 50 ne amma mu ma a duniya ai muna yin haka eh idan ka ji ko ana maganan 40 to a secondary school ne haka malamin jami'a ya girgita shi amma in an ce masters take rubutawa eh menene fas ɗinka a masters 50 ko phd fa 50 ne don maka samu fas saboda haka ashe ko awon duniya akwai awon da ba 40 ba ne akwai awon da sai gano 50-50 akwai awon da kuma sai an je 60 na'am to Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda ma'auninsa yayi ƙasa to Allah subhanahu wata'ala ya ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum wannan sune suka yi asarar rayuwarsu sun yi asarar rayuwar su saboda sun yi asarar rayuwa ba su kiribanta ba me ya kawo haka bima kanu bi ayatina yajlimun saboda suna zaluntan ayoyinmu sun ƙi yin imani da su صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Fatiha ta lafiya. هذه لا ثابت المسجد ولا عليه الصوت غير الصوت والنصوص بالتأمين